بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أخواتك النبيين وأشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وذكرها ربنا أنت خير من زكاها خير يوم اللهم صل وسلم وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وعلمنا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما في الصدور ما كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau karatunmu ya kusa da shi ya kusa daga babu karahati ko bin jallalati wa hiya al-ba'ir aw an-nafatu allati ta'kulu al-'adwa fa in akalat 'alafan dhayiran fa taba lahmuha zalat al-karah babu ne babu ne yau babu ne wanda yake bayani a game da yadda shari'a ta addinin musulunci ta hana hani na karaha ba hani na haramci ba domin hani yana kasuwa kasusuwa guda biyu akwai hani na haram akwai kuma hani na karaha karaha in ta hana abu ko ya zama to haramun ne yinsa ko ya zama to makohi ne ta yaya za a gane haramun ne shi kuma ta yaya za a gane makohi ne shi za a gane haramun idan ya zama to shari'a ta tsananta a ciki ta bayyana cewa duk wanda ya aikata wannan abu yana da zunubi kaza yana da laifi kaza ko yana da irin azaba kaza to duk wani abun da shari'a ta hana take idan mutum ya aikata shi to yana da zunubi kaza ko yana da azaba kaza to yana ɗaukar sunan haramu duk kuma wanda shari'a ta yi hani ne a kuma take zunubi kaza ba ko ba ce azaba kaza ba to zai zama makoyi to shi kuma makoyi ana nufi da shi abin da shari'a ba ta so yi amma idan mutum ya yi ba za a ce ya aikata laifi babba ba sai dai rashin da dafi idan ya yi a karo na farko wannan shi ne ma'ana idan ya sake yi na biyu wannan shi ne ma'ana amma idan ya aikata shi har ko uku ko hudu to wannan makoni zai zama haramun ne saboda ya ci mutunci shari'a bai ga girman darajar shari'a ba ya jama'a kuna ganewa da kyau saboda haka wannan babin abin da yake ciki duka abu ne wanda shari'a ta yi hani hani na karaha ba hani na haramu ba ina fata za a gane mamaci shari'a ta yi hani hani na karaha game da hawa akan dabba wadda ake kire da aljallala me ce ce dabba aljallala ya fassara ta da ita ce alba'iru a winnafa haka ce alba'iru shi ne dangi na rakumi da mazan da mata duk sun shiga a ciki ana ce da shi ba'ir idan ana nufin namiji sai ake jamal idan ana nufin mace shi sai ake nafa amma aka ce alba'ir yana kusan maza da mata duka gane da kyau to amma a nan da ya ambaci alba'ir sai ya ambaci annafa duka da shi alba'ir a winnafa kenan yana nufin alba'ir shine aljimaro mazaje kenan annaba kuma su ne taguwa matan kenan an gane da shi to ita ce aljallala aljallala ana da shi ne taguwa ta miji ko kuma raƙumi a ta raƙumin miji ko kuma taguwar mace ko kuma duk wata dabba wanda ake cin naman ta a ce shanu ne ko rago ne ko tumaki ne ko awaki ne ko kaza zuwa sama ko tsuntsu an gane da kyau in ta kasance ta kulul adira wanda tana cin najasa duk dabban da tana cin najasa ana kira ta menene gandala wannan dabban da tana cin najasa ta rayu da najasa to shari'a ba ta so a yi amfani da ita a wajen hawa balle a shakurta kuma gina mata idan ya zama to hawa a kanta ba ba ta shari'a ba ta so a yi ba to a shin min ba da aula shakurta kuma daranta ko kuma cin namanta an gada da ke sai ce fa in kana ta'ala fa in akala ta'ala idan wannan taguwar ko kuma wannan dabban aka tsare ta bayan da tana cin najasa sai an an tsare ta an kulle ta ko an saka ta cikin keji na tsawon wani lokaci ta koma tana cin halal tana cin ciyawa an ga ta kuma tana cin abincin da ba na najasa ba hatta har zo lokacin da ana ganin najasar da ta ci ko ta daɗe tana cikin yanzu ya gama fita daga jikinta yanzu wannan halar ne abinci sabon da ta fara ci shi ne yanzu ya maye kuɗin wancan to in haka aka yi mata a nan wannan karaha babu ita kun bai ne da kyau jama'a to wannan alimamu nawayi ya ambaci rakumi da taguwa ba kursu ne ake duk wani dabba ta gida wadda ake cin namanta in har ta zama to dallara ita ce wadda ana take ta tana yawo tana ci daga najasa shi ne ta kulu da hajjira ne hajjira shi ne najasa ko dauda ba abin da ba ta ci to wannan dabba shari'a ba ta so a mai da ita abin hawa ana hawa kanta balle a ci namanta ko a sha nononta. Mai da kyau? Sai in zuwa lokacin da aka tsare ta na tsawon lokacin da ana ganin abin cikin ta nan da kasa in babu ya fata yanzu an mai gurbin ta da abin da yake da tsarki mai kyau ciyawa da sauransu. Ga wannan lokacin wannan karaha babu ita. Kun bai ce ni jama'a to wannan al-Imam an-Nawawi Allah shi kara masa rahma ya kara masa yadda ya gina wannan matsala akan mazhabar sa ra'ayin shi ba mazhaba ne na Imam Malik Abu Hanifa da Imam Shafi'i waɗannan a'imma guda uku sun tafi akan cewa dabba babu bambanci tsakanin wadda take ci na kayan waje zahiri kamar ce na na jeji wanda tana cin ciyawa da kuma wanda tana zama jallala wanda tana cin najasa inda mutum ana cin wannan dabba to babu bambanci tsakanin da wannan da wancan ana hawa a kanta ana shan nonanta ana cin namanta kun gane da kyau a iman nan guda uku sun ga babu bambanci kenan waɗannan hadisai da imamu nawawi ya kawo su a bisa ga ra'ayinsa shi inda ya koyi mazhaba na imam ahmad bin muhammad Imam Ahmad Hanbal shi ne da yake da ra'ayin wannan ra'ayin. Amma imam guda uku wannan ba ra'ayin su ne kuma yake da kyau. Amma duk da haka imam nan guda uku duka su da Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi duk sun yarda akan cewa yana da kyau idan an gane an sani da wannan jallala ce tana cin najasa. To yana da kyau in ana so a kina manta a tsare ta. A kaɗan ɗinsa kwana uku har a wata tana yawo tana cin da jinsa kaɗan in ta kwana uku in an gama tsare ta na tsawon kwanaki guda uku to daga baya bayan kwana uku ana iya yanka ta ana iya cin namanta ana iya amfani da ruwan ana iya wannan nata wannan ba su ki wannan kayi ba amma idan muka ɗauka mutum bai yi ba haka kawai tana tana cin da jinsa ya ɗauka ya yanka ya ki nama ko kuma tana cin da jinsa ya ɗauka ya ya ya kasar da nono ya sha da sauransu bai yi laifi ba a mazhabobin nan guda an gana kuna nake nufi da kyau jama'a barakallahu fiku to ga hadisi yake cewa Ali ibn Umar radiyallahu anhu ma قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة بالإبل أن يركب عليها رسول صلى الله عليه وسلم يا أهلي قبل دبا وجهك جلالة إذا في جلالة وأنه صلى الله عليه وسلم يا أهلي قبل دبا وجهك جلالة a cikin ibn a cikin dangi na wani ainihin rakumi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada kada a hau a kanta to tunda kana cin najasa ne to kar a yi amfani da ita wajen hawa to in an hana hawan ta min babi aula aula a hana shan nonon ta ko madarar ko kuma cin naman ta Abu Dawuda da isnadin ma Abu Dawuda ya rawaito wannan da isnadin din sahihi ba da kyau kaga hadisi ne guda ɗaya kawo shi a cikin babin ko to mun faɗa wannan mazhaba ne na Imam Ahmad ibn Hanbal shi kara masa yadda to amma in guda uku uku suka saba wannan mazhaba a ganin su wannan wani Allah wannan hadisi bai inganta ba yadda suke so ko kuma ya inganta a wasu hadisi da suka shafa wannan da Imam Malik yana ganin cewa a rayuwar sahabbai a cikin Madina suna da dabbobi jallala da suke yawo kaga duk wata dabbar da tana cikin birni tana cikin gida jallala ce suke ta tana iya cin nama tana iya cin kayan da girsa suna gani a cikin madina akwai su kuma irin wa'annan ba taɓa gani an tsare su ko an hana ku a yi wannan yana a aikace suna aikace a aikace suna yi kenan ya nuna cewa wannan mazhaba ba aiki ne akwai ke da ita ba barakallahu fiku babu nahi anil qusami fil masjidi wal amri bi izalatihi minhu idha wujida fihi wal amru bi tazhir al masjidi anil akbar wannan babu bari kuma yana mana bayani a game da shari'a ta addinin musulunci ta yi hani game da yin wato tofan yawo a masallaci al-bufa yusuf ko kuma al-buza da bizai an gane da kyau duk kira tafiya buza bufa duk ma'anar su ɗaya shari'a da ta yi hani tofan yawo a cikin masallaci ko ya tofa yawo kuma ya cire bakinansa ko da makamancin wannan shara'a ba ta amma ba za a ce haramun ba ne makohi kara'a ta duniya rashin ladabi ne da biyayya a cikin masallaci amma karka ce haramun ba a so kawai kai tsaye ka ba wa hukunci na haramun Allah ta ce wala ta kolo lima ta fi mu'alfinatu mulkaziba hada halalu wa hada haramun ba a haramta abu kirta shi haramu sai akwai nan sai karara sai da shi mene ne makruhi ko kuma shari'a ba ta so an gane da shari'a ba ta so cewa musulmi ya toban yawo a masallaci wal amri bi izalati kuma ta ba da umarni da a gaggauta wanke ko kuma goge wannan yawon da aka soka a masallaci din nan idza wujida fi idan an tabbata tangani a cikin ta wal amri bi tanzihi al masjid min al ahzab kuma da kira ta ba da umarni da cewa lalle a tsaftace masallaci da tanzi a tsaftace masallaci a gyara shi a lil ahzab daga dauda da kazan da suka bai bai da masallaci waje ne na ibada ya kamata ya zama to yana da tsafta shi ne zai kawo hadisi a cikin wannan matsala. An ibni an Anas radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-busaq fi al-masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha muttafaqun alayhi. Wannan sallallahu alaihi wasallam al-busaq fi al-masjid tofan yawo a masallaci khati'a ma'ana sabo sabo ne rashin ladabi da saba wa ubangiji subhanahu wata'ala wa kaffaratuha kaffarar wannan abu shine mutum ya yayi dafarin zamana ya ya da mene sunan shi ya binne shi da shi ya binne shi wannan idan ya zama to masallaci ne na wanda akwai kasa a cikin akwai yashi an gane da kyau khati'a bi ma'ana sabo sako aikata haka din nan ma'asiya da saba wa bai hannu wata wannan idan mutum ya yi sa a bisa ga sai sai ka kwakwai ya toba yawa ya yi tsakfari ya toba ba ya tuba ga bai hannu wata ala bayan ya yi tsakfari ya tuba ga Allah kuma wata ala to sai ya binne wajen abin da ya zo ya toba yawa wajen na mutum ya binne shi an gane da kyau ko ya yi tsakfari bai binne ba bai kafara ba ko yayi binne bai kafari ba bai kafara ba kafaran ta biyu ne ya tuba ga wasu subhanahu wataala sannan ko menene ya binne shi insha Allah kuna fahimta da jama'a wa kafaratuha dabnuha متفق عليه والمراد بلفظها إذا كان مسجد ترابا هذا شيء يفسر أمنا كلمة لفتة إذا مثلا جزما سرقايان كسالي قياشي أو أو نحوه فيواريها تحت ترابه قال أبو المح أبو المحاسن الرباني هذا كتير من جمع جمع لما أشكل تابين البعض وقيل المراد بلفظها إخراجها من المسجد wannan sai abin da ake nufi da dafin nata min ne da shine mutum ya dauke daga baki da shi daga masallaci to wannan fassara ce ta yi nisa kawai ya fita ta yadda aka san larabci yadda yake amma idan ka san zan yi da wallafan amma idan masallaci har yana da bulam bulam shi ne wanda yana da siminti aka masa wannan aw mujassasan ko kuma wanda abu ko bulam shi ne wanda aka masa shimfudi akwai wanda aka masa shimfuda aw mujassasan ko kuma wanda aka masa siminti ana sallah kan siminti babu shimfudi al-muballaf shi ne wanda akwai shimfudi al-mujassis shi ne wanda akwai masa plasta to fadalakaha alaihi bi madasi idan ya kuma sallaci yana da shokuda ko kuma yana da idan ya kuma wata sai ya ya jada kinta addab shi ne yayi wannan nasa eh wannan gogiya to shi ne da eh murza shi na wannan shi ne sai mutum hannunsa ta yi ciwo ana masa wannan da ake kire eh sauka sauka sauka sauka mai yawuwa sun shi kan ma'adalci an gane abin da nake nufi to idan ya zama to wato ainihin waje akwai shimfiɗa ko buje sabuwar sai mutum yake yana da ya ɗauki takalma an gane da ya ɗauki takalma ko ya ɗauki wani abu da sai ya wannan naka haka haka inan fazalaka alaihi bi madasi al madasi shine abu da ake hawa takalma abu da za ka hawa kansa sai ya dauki takalma sai ya bobboge da ita yadda aw bi ghairi ko dai duk dole ko ya dauki wani misali ya dauki ko wani su ko ya da da ya daddige saka kama ya qalbu kaseeru min al-jahilin fa dai zalika bi dabbi kamar yadda wasu mutane suna yi da yawa daga cikin jahilai sun ba haka mu ya bari wannan ba dabbin ba wannan rashin dadabi ne wannan kuma kara watsa wato kazanta ne masallaci to saboda haka abinda ake so a yi shine idan har an gani a cikin masallacin da akwai shimfiɗa a kai ko kuma akwai siminti a kai to sai mutum ko da hannunsa an gane da kyau da hannunsa ko da rigarsa sai ya goge ya goge ya goge ya goge har ya zama to ayin nasa idon da ake gani bisa ga babu ayyuka bai ko ya wanke da ruwa وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاغا أو نخاما لأن عائشة الله شكرا بس يدتك يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى شكيم قوله فصلى الله شرطا عند القبلة تكت يدعى مخاط خاما عند الونم ماجنا ko bizar ko nukhama wanda an gane su annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a cikin gidan nan kabila فحكه يبوغي يبوغي يبوغي يبوغي يبوغي a wajen ruwaya ma ya zama goge wata ya nemi ruwa na wata a wajen yana yi kuma ransa a bashe mun saboda suna gani alamu bai so wannan abu da aka baka yi shi ba an gane abin da nake وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم سيدنا أنس قال هنا شيخ صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد اللي ولا نفس لا شيء إلا da Allah ta'ala ya ba mu umarni mu sana cikin su na sulhu bi shay'in min hadal bawl ba za ba za ba za ta zama wato wuri ne na wani abu na kazanta komai kaskantar abu na tsari ne ko dauda ne ko mai ne ne masallaci ba a yi ta haka ba bai kamata a yi wani abu na kazanta a ciki ko a wurga wani abu na dauda a cikin masallaci an fanta da kyau sai ce inna ma shi da zikin da ta'ala inda aka yi ta don saboda abubuwan Allah ne kuro wa qira'atil qur'an da karatun qur'ani wannan shi da abu da aka yi domin da aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ana malik dace ko kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa me ma'ana aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan cewa masallatai din nan ayi su ne dan zikiri da karatu Qur'ani ba ayi su dan saboda kaza saboda wada ba ko kuma sai na alƙamma da irin ainihin lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kalmomin da ya amfani da su ya manta da su bai iya kira su ga baki ɗaya ba yayi fishi wasu su ne wasu bai dauke su ba shi ne ya kawo wannan auka ma fara wasu a kan Allah an gane da kyau malaman su kashe wannan ya halatta riwayat hadisi bil ma'ana ka ruwaito hadisin da sallallahu alaihi da ma'anar kana da ma'anar hadisi fakar abubuwa shi wani ba da alhamdulillah ka dawo ne zaka zaka zaka zaka kana da amma yake ka karanta hadisi daga babban karshe da lafazin da kalmar da sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya fata karanta shi ba amma kana da aidiya akan hadisi to abin da yake da kyau kai shi ne maimakon ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaza sai ka kaci kana kokarin ka kawo lafuza don ka zo littafin da ka ga kamar ka karanta hadisi alhali kuma hadisi ka karanta ba wannan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam an gane da kyau to abin da zai kubutar da mutum daga wannan shine yawmi hadith bil ma'ana sai ya ruya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma ma'anahu abin da ke ma'anar a kaza au kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza to sai ka kawo abin da kake so ka faɗa da ta'biri ka da irin wannan a irin wannan bakewa da sallallahu alaihi wasallam kariya ba zaka tarar da yawa daga cikin ba daga suna amfani da irin wannan to ko kai ta kashi da cikin wani yadda baka iya tuno da lafuzan hadisi ba dabara da aka bayar shi ne ka fito daga wannan ma'azabi irin hadisi ma'ana amma tare da buɗe wa mutane kai yanzu kana kawo hadisi da ma'anansa ba da lafazansa ba masu karanta irin sun suna fahimta wa yana akwai takira ruya ko suna sallallahu ba ma'ana ko au annahu kama qal fi ma qal an gara muka dake rubutu wannan wani hadisi da ma'ana din babu laifi a ciki wannan da yake nan abu na biyu wannan ba hadisi ga baki ɗayan sa ba imamu nawawi Allah shi kara masa yarda ya dauki kawai mahallu shahin na hadisi ya ɗauki abin da yake so ya kafa mana hujja da shi ne bai ɗauki dukkan hadisi ba shi hadisi babi ne yana bayani akan tsaftace masallaci da kuma girma masallaci da ba su daraja to shi ne ya kawo gabar da ta ba da wannan bayani ainihin hadisi kamar yadda na cikin bukhari da muslim wani balarabe ne ya zo ya shiga masallaci kan nabi sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci masallacin nabi sallallahu alaihi wasallam babu shimfiɗa babu kuma siminti ƙasa ne an gane da shi to balarabe da ya zo ya shiga ya gefe sai cire wannan sai tsari da tsakani an gane da shi abai da suka gani ya yi wannan abu ya dame su tashi ca a kansa da fada har suna su yanke masa tsarin sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce ku kyale shi ku bari mutum ya fara fitsari bai kamata a yanke masa fitsari an gane da kyau wannan a tsibbance a lafiyance na mutum na lafiyarsa bai kamata ka yi ke mutum fitsari ba ko yaro ya fara fitsari a tsaye fitsari ko kuma inda bai kamata ya yi fitsari ba ka kalle shi lokacin yana kafe masa fara ka bari ya kammala idan ya kammala sannan sai ka biyo da fada ko da wa'azi da suke amma lokacin da ana yi kayan yau ba fitsari ka yi ba ka kariya sai ya tsaro ya yayin yayin da sai na iya sababa mutum na iya kawo ciwo yoyon fitsari da ciwon mara da tsoron an gane da kyau shi ne sabai da suka tare suna yin wannan fada annabi sallallahu alaihi wasallam ya da shi kuma shi ya gaba fitsari sai an bar shi ya gaba fitsari dan sallallahu alaihi wasallam ya aika kawo ruwa a bokin cika bokin guda ɗaya zan an kawo an zuba a wannan mutum da ya fitsari sai ce wajen ya yi tsafta da ke kai kuma bawan Allah bayan ya hana su abar ya kammala an kawo ruwa an zuba sai kuma yana masa wari ya ce fala kahar wala nahara wala shaddafa wala hayyara shi sami gida an da sana sana bai zage shi ba bai kuskuna shi ba bai faɗa bakar magana a kansa ba kawai wa'azi ya yi masa sai ke masa bawan Allah abin nan da kai a masallaci ba daidai ba ba don haka aka yi masallaci ba إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البوء وللقدر انما هي كذا كذا كذا صراط الذين انعمت وأبي أقول لا كما تأتي cikin masallaci ma kuna fahimta da kyau to wannan shine da dabi da biyayya babu karahatul khusuba fil masjid wa raf'i as-sawt fihi wa nashr ad-dallati wal bay' wal shira'i wat tijarati wa nahwiha min al-mu'amalat wannan babi kuma yana bayani game da shari'a ta addinin musulunci ta kana hani na karaha lazu mai bayani akan bambanci tsakanin hani na haramci da hani na karaha to wannan karaha ne tazbijiya ba haramun bane yadda shari'a ta yi hani hani na karaha cewa kada a yi kusoma a masallaci kada a bude wani zance da hira jarin jaka a masallaci ba daidai bane wa rafi sauti ne da kuma daga murya a cikin masallaci saboda hira kan abu da ya shafi duniya ba daidai bane wa nashda dhallati da kuma wato shelanta abin da ya fata a cikin masallaci a jama'a wallahi assalamu alaikum wannan shirki na waye ne wani ya bar shirdin sa jama'a ka ce wani mutum wani mutum ya bar motar sa waje duk wannan sakin da daga cikin masallaci ba a yi wannan a cikin masallaci za mu karanta hadisi a cikin mutane ku suna ta yi in kai magana kuma ce ko kai ka sa ido ne ko kai kana bakin ciki ne amma an saba wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dai sharbi da mutum ya mata da mutum an da ya ta ba kamata masallaci ya zama da yana da box yana da masu kula da abubuwa da ita ana ajiye abin da baya mata ba wai ana nake ne sama ne ana ko a rata ya ko a san wani box ne ana tarawa akwai mai kula da shi wani ya bai ya maka da abin sai zai samu kuɗi a waje ba cikin masallaci ba Allah ya masallaci ko ba samu kaza da azuba box ne kin ga mun dai ba shi da sai ka bata amma ba a dauka bayan rukuna na na shi ta ji an so da dama yi wannan koyar masu wani ya zaga yan bana mana an gana wanda abu da nake nufi shi ne rashin da tsalla tsalla shi ne abu da ya fata wannan abu ya shafi dukiya ne kudin mutum ne ya shafi dabbar mutum ne ya samu hansin na mutum ne ya samu wani abu na mutum ne komai kiman abu ba a da shi da ta saboda kada yi a canja wato masallaci daga manufar da aka yi manufar masallaci shi ne ibada an masa sallah da karatu Qur'ani kamar da muka karanta wannan to in ya zama sai zama waje ne na hira waje ne na shawarwari waje ne na wannan wani wannan to kaga manufar masallaci ba a same ta ba sai kuma daga wannan kuma sai wani abu ya fito daban an gane da kyau shine wala istidalla wal bai'i wash shira'i da kuma kullu ciniki a siya abu ko a sayar a cikin masallaci wanda ba ba daidai ba ba haramun bane amma ba daidai ba idan misali ciniki ya kullu a masallaci wani ya zo da hansa ya ce wani mai na neman kaza su kana mun magana ba yaya kayan da zaka siya ne sai an kulla cinikin su cinikin ya kullu an gane da kyau tambal bai amma abin da aka yi din rashin ladabi ne ba bai kamata su ake masallaci ba an gane da kyau wal bai'i wal shira wal ijara da kuma ijara shine ba wa abu ya zama wato rance ko kuma hayan abu ونحوه من المعاملات في يوم ديكي يا معاملات بند دوري دوري shine kadai wanda aka kira shi mu'amala annabi sallallahu alaihi wasallam bayani akan dauri aure da cewa a'linu nikaha fil masajid ku shela ta bada wato dauri aure a cikin masallaci ko masallaci ma suna zuwa ciki to a wannan lokaci din ana hira ana magana aure wannan ba haramu ba shari'a ta ware wannan daban eh ba daidai ba dai ya zama masallaci kawai ya zama kullum sunan sun amma wani lokaci wani lokaci su babu ne da wani lokaci wani lokaci amma ya zama kullum masallaci a kan gida da wajen suna ne kullum masallaci wajen suna sai na yi a waje dan a tarihin yadda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rada suna ba ta maka wani ko da ya rada suna cikin masallaci cikin suna ba na raka shi a gida inda yaro aka haifa ai kasar Islam to amma ya zama wani jama'a sun saba da taron su da musu yi a wajen masallaci amma kar a zauna masallaci ana jira ko ana rasa suna ana wannan duk ba daidai ba kai sani ko gane cewa al'ada daban addini daban kuka taso cikin wasu abubuwa na al'adu ne sai kuka tusa su a cikin addini abu ne sa kuka tusa su a cikin addini galibin muna ganin malamai suna yi galibin muna ganin masu wanda sun su wanda sai wanda bai zama kamar kamar addini ne ba addini ba duk yadda malami yayi abu in ba ainihin abu ba addini ba ba zai zama addini ba kana abin da nake so to saboda haka abinda shari'a ta amince kawai ana yin sa a cikin masallaci ne daura aure a gane wani ce jama'a amma ba ba laifi bane wani lokaci wani lokaci misali kamar musamman masallaci na ce a kai sati ɗaya sati uku misali ko wata da ba a samu rada suna ciki sai wani lokaci haka ana samu a zuwa dole bai zama da surutu ba haka kawai daga ayi sallama ayi arada ba abin da duka ka hana gini surutu a cikin masallaci amma misali a je wani ma a je wani waje a je daga baya bayan can a zuwa dawo wannan yazo wannan yazo wannan zo a cikin masallaci ana jira can can lokaci a zuwa daura aure kafin wannan yayi wannan hira wannan yayi wannan hira wannan yayi wannan hira wannan shi na abin da shari'a ba ta insha Allah kun fahimci bambanci sosai tayyib عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا يشهد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك فإن المساجد لو تبنى لهذا سيدنا أبو هريرة كان يقول ناجي صلى الله عليه وسلم كي شوى ناجي صلى الله عليه وسلم يا جواني متوم أشكي مسلاشي ينا شيلا دولي أبو ديفتا jama'a da Allah ba ga mu abu kaza mu ga abu kaza mu ga abu kaza ba to annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ce masa larar da Allahu alaika ba kaga kai sai wannan makanta masa rai mutumin ya tashi yana faɗa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a da Allah ku duk mutumin da ya ji mutum a cikin masallaci yana shela da jama'a ba ku ga abu kaza ba insha Allah sai ku ce Allah Allah ka karkata ku larar da Allahu alaika Allah ka karkata ku Allah kar ya baka ita in ka ji mutum yana faɗa wani sai a abu an da ya kamata a yi faɗa to kaga yau kai faɗa za a yi saboda ka wayannan hukunci hukunci duk da cewa sunna ne karkace kawai daga ji za ka haɓaka akwai sunna da ana buƙata wajen sabbiɗinta sai ka zama ka zama annabi sallallahu alaihi zai iya faɗa ya wuce amma yau in ka ji wani ya faɗa ka kin za ka faɗa masa wannan sai ku yi mana ko sai da zai ci galaba a kanka zai ki nasara kuma za jama'a za su mara masa baya to ya za ka faɗi wannan sunna sai kuma dai ka ranka an gane yana cewa jama'a da ta yana gabu kaza kaza ce za ka karkata ta karkata an gane da kyau maganin sa ne saboda shi ne ya karya sunna ba yake sama ba ha eh duk wannan kuskure al'adu ne Maroka idan wani yana neman abu ana jira su taimaka su zai faɗa wa idarar masallaci ya faɗa wa ladan ko ya faɗa wa limami ko ya faɗa masu kula da masallaci sai halas ya nuna abinsa sai su masu kula da masallaci sanar wa jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wannan wani zai zo masa ya fito kan masallaci da kuma kike kike shiga masallaci sai yayi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa zai sanar an ga da ko hadisi da dama in na shigo mana shi zai tafi da bace za mu bar darasin ku ko wannan hadisi masu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar an gane da kowa lokaci bilal ya sanar babu laifi a ciki amma kawai ya zama masallaci ne wajen roƙo ne mutum sai ta ji a ce assalamu alaikum sai kai rana yana ta magana ba daidai ba ne duk mun tashi wannan muna gani abubuwa kamar al'ada al'ada al'ada sai shuru shuru shuru sai ya zama kamar addini mun kashe kana kawo gyara cikin wannan da wuri wuri ba ka iya kawo gyara cikin wannan abubuwa da hankali hankali an gana wanda nake nufi in shi maroƙi zai iya fahimtar da kai sai ka fahimtar da shi daga baya ce ba ba wa nan gaba ka zo masallaci bai kamata ki kaza ba ka samu limani ka samu lalar ka samu wata kila abin da za a baka in limanin da ya faɗa ko illa da wata kila abin da za ka samu ya ne ka tashi kai kana yi an gana kuma da ke kuma wannan haka mujarrabi ne in ka zo ka da mutunci ka faɗa ko mutum faɗa za a samu kabul amma kai ka tashi kana yi wata kila kuma mai kula da gashi wannan kuma ka ga ka saba wa addini musulmi an gane da kyau a tarihin rayuwar sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa yin wannan biyu wannan ko so ɗaya mutum bai dace cikin matsalaci yau duk wanda za su kawo da masalaci da kuma matsalaci wanda shi abu da aka yi wa matsalaci na inna hadhihi al-masajid annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta hadisi a baya kaga inda kamar matsalar roƙo ne a cikin da tana da kyau da tana da zai ambace ta an faita da kyau man sami'a rajulan yushiru dhalatan fil masjid فليقل لا رد الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا ke masallatai ba gina su don wannan an gina su ne da zikri wa salati wa anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytum man yabi'u annabi sallallahu idan kun ga mutum yana ciniki a cikin masallaci yana tsaya aw ya fita ko ana tsaya daga wurin da shine zai tsaya ko za a kayar masa fa qulu la arbaha allah tijarataka sai ku fada Allah ta ga kakkara ka samu kowa shi cikin da kake nan ta ga ka samu riban komai kaga karkace wannan ba za ka ambaka shi kai tsaye an gane shi ma faɗa ne amma abin da za ka faɗa yana yi ki sai ka faɗa cikin zuciyar ka sakar ka samu komai na sakar ka samu jini kaga ba kai masa bakin jiki ba fa wannan ba kai masa in ka faɗi wannan ba kai masa bakin jiki ka ambaka sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa maka saboda girman masallaci ba yi masallaci da kaka ba fal yaqul la arbaha Allah tijaratak wa idza ra'aytum man yashru dhallan faqulu la radda Allah alayka kun ga mutum yana na shari na Allah sai Allah ta'ala kan Allah ta karka same da kuma Allah ta karka koma maka in wata dabba ce ta bata kana neman ta zo maka ko wani yaro ne har yaro ba an gane da kuma babu mace ko yaro ne ya bata ne ana cewa ya zo kusur kilarar sa Allah wa alaihi ta karka same shi wannan masifa ne an gane abin da nake eh sanarwa kamar shi ne na shi tsatsana in har ka ka mana ka fara yi wannan shi ne tafsiri ba na ba da ba ba zai kori kame kame ba abinda na tara da tattabai abinda na ga ra'ayin malamai da aka fassara shi aka zama fassara ne ba za mu kuskura abu ya dai tafi mana kan tsarin mu ba an gane mu tsarin mu akwai al'ada ciki na addini kuma daban addini zai goyi bayan al'ada idan al'ada al'ada ita ce ta goyi bayan addini ba addini zai goyi bayan al'ada ba an gane al'ada ne a yi ta zama ta tafi akan addini abu in kan al'ada ta zo da wani abubuwan naka da suka saba wa dini ko dole a bayyana wannan abu an fahimta abin da nake nufi amma yau galibin ku wanda na ku duka ana ana dai kuma ana ana wannan din Allah Allah ya taimaka Allah shiga mana gaba to za mu tsaya nan insha Allah ta'ala za mu tabo alhikama maqaliya ko da imani biyu Allah ya samu dace